إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوة قياوة المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة ومدينة هذا هكرا دبو ديا دليه دا أربعين دا أكو wanda ya zo daidai da 24 a watan takwas a Gregorian kalanda 2021 wannan shine kaset ɗinmu na 47 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na Dr. al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin shuruti sihhati sala sharuɗan da sai sun tabbata ne sannan sallah take inganta take samun karbuwa a gurin Allah daga ciki mun yi magana akan al'ilmu bi dukhulil waqti mutum ya san lokaci ya shiga kada ya salla ba akan lokacin ta ba kafin lokacin ta ya shiga haka kuma kar ya salla bayan lokacin ta ya fita in ba da darura ba mun yi magana akan taharatu min al hadathaini at taharatu min al hadathaini mutum ya tsarkaku daga hadasi guda biyu ƙaraminsa da babbansa mun yi magana akan taharatu thawbi wal badani wal makanin da zai yusalli fihi ko yusalla fihi wato tsarkakuwa daga tufafi da jiki da kuma inda za a gudanar da sallah sa'an nan mun yi magana dangane da satrul aurat yadda ake sitirce al'aura ko nan ne za mu tashi nan za mu tashi ko? da za mu tashi magana dangane da satrul aurat wato yadda ɗan adam ya kamata ya suturce al'aurarsa kafin ya yi sallah duk mutumin da ya sallah tsirara ko ya sallah al'aurarsa a bayyane to lallai sallarsa ba ta da ita in ba da larura ko kuma da wani dalili ba malam ya ce sharaɗi na hudu satrul aurat suturce al'aura bi ƙaulihi ta'ala saboda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul a'raf ya ce ya bani adama hudu zinatakum inda kulli masjidin ya ku ‘ya'yan adamu ku riƙe adanku da kwalliyarku a yayin tafiya kowanne masallaci wato ya zamto ranar da ko duk lokacin da za ka je masallaci a ka suturce al'aurarka kayi ado kayi kwalliya wannan magana wasu malamai sun wajahar da ita zuwa ga ana nufin ranar juma'a a yi ado a yi kwalliya a ranar da ta zama ta juma'a wasu ka ce ana nufin ranar idi ranar da mutum zai je sallar idi ana nufin kada ya tafi da kaya tsofaffi ko kayan da suke ba su da kyau wasu ka ce ana nufin wato ihrami da ɗan adam zai saka a ranar arfa idan ya je aikin hajji ko dai wani a makamancin haka amma maganar gaskiya ita ce wannan maganar ta shafi dukkanin wato lokuta da kuma salloli ga baki ɗaya ba laifi ba ne idan mutum ya zamanto kowace sallah zai tsabtace jikinsa kafin ya je ya yi ta sai fa idan akwai larura wato misali a ce ma'aikaci ne shi kuma aikin nan nasa ya shafi wuni ana bugawa sannan in ya ce zai lizumta wa kansa kowanne sallah sai ya je ya cire wannan tufafi ya yi wanka ya yi kaza ya yi kaza zai zama akwai mashakka akwai wahala a ciki to wannan babu laifi amma so samu idan mutum zai zo masallaci ya zama to a tsaftace na fata kuna fahimta wannan kowace sallah idan za ka zo ka zo a tsabtace sannan ka tabbatar da tufafin da ka saka ya suturce al'aurarka za mu zo mu yi magana akan menene al'aurar namiji menene al'aurar mace a cikin wannan babin duka ga baki daya amma dai a nan abin da Allah yake ce mana shine mu riƙi ado da kwalliyarmu a lokacin tafiya kowanne masallaci da lokacin da za mu je kowace kalar sallah shi yasa ma ya tabbata a cikin muwadda ta Imam Maliku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce babu laifi daga cikin ɗinku ya riƙi tufafinsa na zuwa sallah ko juma'a siwa thaubai mihinatihi saɓanin tufafinsa da yake harkokin yau da gobe ka ware wasu kaya masu kyau kamar kala biyar ko shida ko goma gwargwadon yadda Allah ya hore ma ka ce waɗannan in dai aka gana saka su to akwai wata lacca ko wata muhadara ko huduba ko ta'alim ko kuma zuwa wata masallaci ko wata sallah ko wata ibada annabi ya ce ba laifi ka ware wasu kaya su waɗannan ana saka su ne kana saka su ne yayin da ka tinkari zuwa masallaci siwa sau bai mihinatihi siwa sau bai mihinatihi annabi ya ce saɓanin sauran tufafinka da kake harkokinka na yau da gobe an gane amma idan misali duka tufafinka kyawawa ne ko ma yawancinsu sabbi ne to babu laifi ka ci gaba da saka su saboda dama asali ba wai tsofi da sabbi kake da su ba duka kayan ka ka sa akwai wanda Allah ya masa nima duk kayan za ka ga suna da kyau wani ma za ka gan su kusan dukkan su sababbi ne ko Allah ya shirya da mu ai abinda ake nufi isturu auratikum ku ainihin wato suturta al'aurarku wa kanu yatufuna bil baiti uratan da sun kasance a zamanin jahiliyya suna yin dawafi ga Ka'aba tsirara sai Allah ya soke wannan ayar take cikin suratul a'raf aya ta 31 cewa ku kan masu imani idan kun zo za ku yi ainihin wato zai masallacin Ka'aba ko kuma wani masallaci to ku ainihin wato suturta al'aura ku kar ku je ku dinga dawafi tsirara wali kaulihi sallallahu alaihi wa sallama kuma saboda hadisin annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار الله بايا كرب صلر ما تد تكين الآدى با أنا نفم متميين الآدى با domin mace mai yin al'ada ai ba ta sallah ko to kaga karkaiwa hadisin wata mummunar ko murɗaɗɗiyar fassara ka ce a gashi nan suna cewa su ahalus sunna ne sun ce ma mace mai al'aura mai al'ada ma za ta yi sallah kawai ga abin da za ta cika na sharadi to ha'ib a nan gurin ay allati balagat haddal ha'idi ko haddal haidi matar da ta balaga ta kai ta fara jinin al'ada to kar ta yi sallah in ba ta sa abin da zai lullube menene ba al'aurarta ba a ƙarƙashin wannan ashe yarinyar da bata balaga ba bata kai ta fara jinin al'ada ba dan ta yi sallah wani ɓangare na jikinta wanda yake al'aura ce ta mata ya bayyana Allah ba zai kama ta da wannan saboda mai saboda dama shari'ar bata haukanta ba sallar dama bata haukanta ba ina fata kun fahimta amma matar da ta kai ta fara jinin al'ada to bai halatta mata ba ta yi sallah ba tare da khimar ta lullube jikinta ba shine la yaqbalu Allahu salata haidin Allah ba zai karbi sallar matar da ta kai fara jinin al'ada ba ai bi ma'ana wacce ta balaga illa bi khimarin har sai ta sa khimar ma'ana allazi yakhmuru badanaha abin da zai lullube dukkanin jikinta tun daga sama har ƙasa an gani al'imamu ibn hajar al'askalani a cikin littafinsa bulugul maram an gane ko tare da kirkinsa subulus salam na al'amiru sana'ani sun kawo hadisi wata mata ta tambayi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce a tusallil mar'atu fi dar'in wa khimarin bi ghairi izarin yanzu mace ta iya yin sallah fi dar'in a cikin doguwar riga wa khimarin da kuma himar bi ghairi izarin ba tare da ta ɗaura gyauto ko ɗan kwarjalle ba ƙada sai annabi ya ce na'am za ta iya yi amma idza kana dar'u sabigan yughatti zuhura qadamaiha idan doguwar rigar ta sauka har ƙasa ta yadda ko sujuda ta yi ba za a ga dunduniyar kafafunta ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko saboda haka mata ku ji da kyau wannan karatun naku ne lallai sallah da kuke yi da hijabi iya gwiwa dunduniyarku a waje duk matar da ta yi sallah dunduniyarta a waje ba ta da sallah domin dunduniyar mace al'aura ce jama'a ina gaba ku gane karatun baharin to naga kun yi fakare ne kun yi samo kun yi lamo kuna kallo na ina fata an fahimta ko tsabar ganewa ce ta sa aka yi lamo din an gane duk matar da ta yi sallah da tufafin da bai lullube dunduniyarta ba ba ta da sallah me dalili saboda dunduniyar mace al'aura ce saboda haka ya rage naki ko naku da ke da mijinki in ma dai ki ɗinka zurtun da kuna kyamar sa hijabin dama to sai ki ɗinka na sallah kin zama angule da kan zabo kenan ko i in za ki fita ki sa ɗangale su in za ki sallah ki saka wannan da zai rurrufe har duniyarki amma in so samu ne duka himarin mace da himar ɗinta ya lullube menene al'aurarta gaba ɗaya da wanda za ta yi sallah da hi da wanda za ta fita ina da shi anguwa wannan shine gaskiyar magana mu daina yaudara kanmu wannan hijabi da kuke ɗinka musu da wannan da suke ɗinkawa wallahi thumma tallahi ba ne irin hijabin da Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka yarda da shi ba saboda haka a ji da kyau lalle dole ne a sanya hijabi har kar dole ne a sanya hijabi har ƙasa idan za a yi sallah haka idan za a fita anguwa in za a je ziyara in za a je asibiti in za a je ta'aziyya in za a je gaisuwar rasuwa in za a je barkatu ta sanya hijabi har ƙasa ta lullube dunduniyarta domin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa yi almar'atu kulluha auratun gaba ɗaya mace al'aura ce sai ce ma'adal wajaha wal kaffaini inda kaɗai ba al'aura ba ga mace shine fuskarta da tafukan hannayenta wannan hadisin ne ma ya sa aka samu saɓani tsakanin fadilatu sheikh abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani allahu yarhamuhu da shi da fadilatu sheikh abdullahi bin abdulaziz bin baz shi bin baz yana cewa wajibi ne mace ta sanya niqabi ta lullube fuskarta mala albani ya ce ba wajibi ba ne an gane bin baz ya ce saboda ai fuskar mace ta an fi fitunuwa da ita duk wanda ka ga mace ya ga mace har ya fara sha'awarta ina ya fara kalla a jikinta fuskarta ita ta burge shi daga nan ya kallo sassa na jikinta daga nan ya fara sha'awarta don haka ya ce to tunda fuska ita ce mahallin fitina ga ya mace to wajibi ne ta rufe ta malam albani ya ce a'a ai annabi ya fi mu sanin fuskar mace ita ce mahallin fitina ko amma ya ce dukkanin mace al'aura ne amma banda ina da ina banda fuska da tafukan hannaye don haka waɗannan gurare ba al'aura ba ne amma duk wani guri a jikin ya mace al'aura ne waɗannan guraren ne kaɗai don haka aka samu saɓani tsakanin malamai kan cewa mace wajibi ne ta sa niƙabi ko ba wajibi ba ne abin da malamai suka tafi a kai ba wajibi ba ne ta sa niƙabi amma wasu malamai sun yi wata magana wacce tafi burgewa suka ce idan matar tana daga cikin matar da mazaje suka fiye fitinuwa da ita saboda kyawunta yanayin fuskarta yanayin haskenta yanayin jirinta to gaskiyar magana ita dole ne ta sa niqabi amma in tana cikin mata tikari Allah ba da lada ko yauwa gatanan gatanan ku to wannan babu laifi dan ba kowanne namiji ne yake fitinuwa da ita ba an gane magana da ke ko magana ta dan fi fahimta sama da waɗancan maganganu ala ayyi halin duk inda ka je ka dawo saka niqabi ba menene ba ba wajibi bane shine gaskiyar magana ina fata an fahimta to abin da muke magana a nan tun da dunduniyar mace al'aura ne to dole ne idan za ta yi sallah ta rufe ta domin in mutum ya yi sallah al'aurarsa a bayyane ina matsayin sallarsa babu kun gane karatun yanzu Allah shirye da mu don haka malam ya ci gaba da cewa domin ita a sun kasance la ya qabalu salata ha'idin illa bi khimari Allah baya karɓar sallar matar da ta kai ta fara jinin al'ada har sai ta sa khimar wannan hadisi karanta sahihu sunan ibnu maja karanta nasa'i karanta tirmidhi Allah madauka tirmidhi kai banda nasa'i da ibnu maja zaka samu wannan hadisi Allah ya musu rahama ya hada mu da su aljanna sai malam yace wa auratul rajuli kaga al'auran namiji kuma ma baina surratihi wa rukubataihi tsakanin cibiyarsa ne da zuwa ina gwiwarsa nan ne kaɗai al'auran namiji don haka karka ga mutum ya sako turoza jama'a ya ja shi harkan cikinsa ya sauka har ƙasan gwiwarsa ya fito shan iska ka ce ka duba wani ya fito tsirara a ƙarya take billahi la ilaha illa ba tsirara ya fito ba an gane maganar da kyau ku kai dai ka ce wannan fitar watakila a matsayinsa bata dace da shi ba amma maganar tsaraici ba tsirara ya fito ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku abin da ya sa na kawo wannan ka iya ganin wani mutum babban mutum jama'a ya saka wando wanda yake ya ma haura gwiwarsa ya kawo yar t-shirt ya fito kofar gida shan iska wallahi sai ka ji mutane suna ta surutu wannan ya je ya gulma wannan ya je in kai wasa ma wani ya zo ya ce to dama akar maka Allahu a nasiha ce na zo ne maka wa ya zo nasiha ne kana fitowa waje tsirara Allah ya kiyaye saboda haka al'auran namiji daga ina daga cibiya zuwa gwiwarsa idan nan ya bayyana to nan ne al'aurarsa ta bayyana amma in dai ya rufe wannan gurin to ya rufe al'aurarsa to kuma da wannan ne malamai suka ce wasu ka ce idan ya sallah da haka tun da dai al'aura ta ruku sallah ta yi ko bata yi ba za ku ƙara jawabi a gaba an gane maganar da kyau ko yawwa kama ja a bi zalikal hadisi abin da ya sa muka ce al'auran namiji daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa kamar yadda hadisi ya zo da haka an amru bin shu'aibin daga amru dan shu'aibu an abihi daga baban shi shu'aib an jaddihi daga kakan shi shu'aibu din marfu'an amma fa ya daga hadisin zuwa ga annabi ba wai fatawarsa bace shi kadai cewa ma baina surrati war rukubati auratun annabi yace tsakanin cibiya zuwa cinya nan ne inda menene take al'aura na ɗa namiji wannan hadisi karanta littafin irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith manaris sabil na Muhammad Nasiruddin Albani Allahu yarhamuhu karanta littafin Dara Qutni da Imamu Ahmad da Al-Imamu Abu Dawud duka sun rawaito wannan hadisi cewa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bayyana karara cewa tsakanin cibiyar namiji zuwa gwiwarsa nan ne inda al'aurarsa take an gane wa an jarhadin wa an jarhadin al-aslamiyyi qala مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة دقا جرحة الأسلم يكي تيوى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يا وتي wa alayya burdatun ina sanye da wata riga da wata burda wato gwado ko riga ko wani riga mai kamar malin malin ko gara ko mayafi an gane ko waƙadin kashafat fahiri a lokacin da annabi ya wuce cinyata ta yayi haka cinyata tana waje jama'a kuna fahimta faƙala sai annabi ya ce min ghaɗi fakhidaka lullube cinyarka jarigar ka rufe cinyarka fa innal fakhidha auratun domin cinya menene al'aurat haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya gayawa wannan ainihin wato sahabi Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da su a aljanna karanta wannan littafi a wannan hadisi sahihun li ghairihi ne karanta littafin irwaul ghalil zaka samu ƙarin bayani karanta tirmidhi ya kawo hadisin a unzur kalam ibn al-qayyim an hadhihi al-mas'ala fi tahzib as-sunan malam abdul azim al-badawi Allah ya masa rahama yace karanta maganar ibn al-qayyim al-jawziyya dangane da wannan matsala ta al'auran namiji a cikin littafin tahzibus sunan Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da su a jannatul firdaus sai malam ya ci gaba da cewa fa idza salla ar-rajulu idan mutum ya salla fi izarin a cikin kwarjalle yasturu ma baina surratihi wa rukubataihi kwarjallan da ya lullube cibiyarsa da gwiwarsa a jaza'ahu sallarsa ta yi an gani fa'iza sallar rajulu idan mutum ya yi salla fi izarin a cikin kwarjalle yasturu ma baina surratihi wa rukubataihi kwarjallan da ya suturce cibiyarsa zuwa gwiwarsa a jiza'ahu ya isar masa sallarsa ta yi ina masu cewa me ya halattun yin sallar da singila da kuka fahimta akan wannan na? sallar ta yi na fata an fahimta sai dai za mu zo mai wata magana wanda kuma cikin wannan maganar maganar singila za ta shigo sannan ku lura wato ku bambance tsakanin ya halatta da kuma abin da aka ce sunna ne kada kuma yanzu ka ji wannan maganar gobe din na ganku da singileti jama'a ku zo ku ce malam ba kai ka karanta mana a nan ba ina fata an fahimci magana ba haka magana take ba wato in an ce ya halatta ana nufin idan larura ta kama ka wata larura ta kama cewa za ka yi sallah da irin wannan yanayin aka ce matukar cibiyarka zuwa gwiwarka ya lullubu to al'aura ta lullubu to in kwa mutum ya yi sallah al'aurarsa ta lullubu sallarsa ta me ta yi to sai ya zama yau gashi kana cikin larura ka saba sakowa cikakken tufafi jallabiya a kaza jamfa da wando da hula amma yau an shiga wani yanayin da yanayi ya sa ka fito daga kai sai doguwar riga ko kuma wani a makamancin haka wandonka ya sauka san ƙasa sannan kuma rigar da ka saka bata wuce matsayin singileti ba sai muka ce in kai sallah a haka ta halatta domin al'aurar ka taro jama'a kun fahimci maganar da kyau sallar ka ta yi amma ba cewa aka kuma ka ajiye duka rigunan da kake sakawa jama'a sai ka shigo singileti idan ka zo ka ce karanta alwajis na fata an fahimci magana ba haka ake nufi akwai bambanci tsakanin ya halatta da kuma abin da za a ce sunna ne musamman kayyo shiri domin aikata shi shi halacci yana faruwa ne yayin da larura ta, faru amma abin da aka ce sunna ne shi shiri za ka yi masa tun daga gida musamman ka taho domin menene aiwatar da shi saboda shi sunna ne ta musamman kun gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine yake cewa ajza'ahu ya isar masa an gane maganar da kyau ko illa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala sai ce sai dai kawai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahidi kada ɗayan ku yayi sallah da tufafi ƙwaya ɗaya laisa ala atiqihi minhu shay'un alhalin babu wani ɓangaren tufafin akan menene ɗinsa kafaɗarsa kada ɗayan ku yi sallah da tufafi ƙwaya ɗaya alhalin wannan tufafin wani ɓangarensa bai hau kan ina ɗin mutumin ba kafaɗar mutumin misali a ce gyauto ne ko kwarjallan kamar yadda jama'a ni kun sama ina ta hausa ban sani ba ko an san me nake ni an san kwarjalle ai ka ji matsalar tun ɗazu ina ta tafiya ba kuma burki ba yanzu duk ba ku san kwarjalle ba la ilaha ka ce dole an bai da karatu baya eh alhaji babai baka san kwarjalle ba kai ma eh ka sani me ya kwarjalle ba bai eh haka ne ana yafa shi amma ya yake eh eh a ciki yake eh haka ne duk yadda ka faɗan haka ne amma har yanzu baka fito da ma'ana na'am ga wani ya ce zai faɗa ana ɗaura shi a daga cibiya zuwa gwiwa madalla yanzu ka ko hanya yawanci mutanen indiya ne yanzu suke saka shi amma dattawan mu mutanen da yawanci za ka ga su ba su ma cika sa wando ba wannan kwarjallan suke ɗaurawa har yana da maɗaurinsa an gani iyayenmu da suna saka shi ina yi mamaki da ba kwa gane irin waɗannan abubuwan yau sun lubawa ku yauwa to kaji sun lubawa ma suna sakawa yauwa kwamanda ka shigo kwarjalle muke tambaya ka san me kwarjalle eh to yayi haka yawanci shi suke sakawa kwarai da gaske yana da maɗauri da ake ɗaure yawwa an gane to shine kwarjalle yawanci iyayenmu da ko da za su sa riga da wando sai sun ɗaura maka wannan kwarjallan shi suke fara ɗaurawa sannan su zo su ɗaura riga da wando a kayi yana da abin nan yana da maɗauri a gefen nan da gefen nan bayan sun zarga he su za maɗaurin kuma sai a ɗaure shi an gane magana da ko to yanzu mutumin da ya ɗaura kwarjalle ma'ana daga cibiyarsa ko saman cibiyarsa zuwa ƙasan gwiwarsa sai sal shi da farko dai tukunna al'aurarsa ta rufu ko ba ta rufu ba to sai ya sallah a haka sallar ta yi ko ba ta yi ba ta yi to amma akwai ƙarin bayani ƙarin bayani shine wannan hadisin da annabi ya ce kada ɗayan ku ya sallah da tufafi kwaya ɗaya ya zama wannan tufafin wani ɓangaren sa baya kan menene ɗinsa kafaɗarsa to a ƙarƙashin wannan an fi so bayan ka saka kwarjalle to ka samu wata riga kuma sai ka saka ko da kuwa singileti ne ta yadda zai zamanto akwai wani tufafi akan menene akan kafaɗarka an gane maganar da kyau ko to wasu malamai suka ce shin wannan hanin na taharimi ne ko kuma hani ne na ikirahi shin annabi ya haramta yin sallah a haka ne ko kuma a'a makaruhi ne ba a kai ga haramci ba magana mafi inganci makaruhi ne ba a kai ga haramci ba domin muka ce in larura ta kama za ka iya yin sallah a haka idan su kai sallah a hakan sallar ta yi to inda haramun ne kuma sallah ai ba za a karbe ta ba kun gane maganar da kyau ku wallahu ta'ala a'lam Allah ya shiryar da wal muradu malam yace abinda ake nufi da wannan magana annahu la yashuddu thawba ala wasatihi kada mutum ya daure tufafi a tsakiyarsa daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa fa yusalli sai yayi sallah makshufal mankibaini kafadinsa a yaye babu komai akai bal a'a yattaziru bihi ana so ya ainihin wato i'tizari da hi ya daura shi a matsayin kwarjalle wa yarfa'u tarafaihi sannan sai ya daga wani bangare na wannan tufafin fa yukhalifu bainahuma sai ya saba tsakanin su sai kai masa irin canyawa ta menene kenan ta ihrami jazakumullahu khairan an gane sai kai masa dauri irin daurin ihrami bayan ka zarga shi ka daure cibiyarka da ina zuwa gwiwa sannan sai ka yafa shi a ina kuma a nan to idan tufafin ya kai yalwa kenan sai ka yi masa haka in bai kai yalwa ba fa yanzu malam zai mana bayani an gane bal yattaziru bihi wa yarfa'u tarafaihi fa yukhalifu bainahuma wa yashudduhu ala atiqihi sai ya daure shi akan kafadarsa fa yakunu bi manzalatil idari war rida sai ya zama ya zama kamar kwarjalle da kuma gyauto wanda mutum ya lullube jikinsa sai malam yace wa hadha idza kana thawbu wasi'an amma haka za ta faru ne idan tufafin ya zama yalwatacce mai faɗi kamar ihrami an gane fa in kana bayyikan amma idan tufafin ƙuntatacce ne shajjahu ala hikiwihi sai ya ɗaure shi akan hikiwu in an ce hikiwu ana nufin kunkuminsa ya ɗaure shi akan kunkuminsa an gane liƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai ya nemo wani abu sannan ya rufa a saman kenan an gane ko liƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallama lijabirin fi thawbil wahidi dangane da magana annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa wa jabir dangane da yin sallah cikin tufafi ɗaya ya ce in kana wasi'an faltahibbihi in tufafin yana da yalwa to ka yafa shi a ainihin wato kafaɗarka wa in kana bayyikan fattadir bihi in kuma yana da kunci to ka ɗaure shi kamar kwarjalle akan ainihin wato cibiyarka jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu karanta littafin sharhu sunna za ka samu ƙarin bayani dangane da wannan matsala ne sai malam ya ce wal mar'atu abinda kawai wannan karatu duka yake nufi jama'a abubuwa ne guda uku kawai abu na farko namiji al'aurarsa daga cibiya zuwa gwiwa ka rike wannan abu na biyu in larura ta kama ka kai sallah a haka babu laifi abu na uku idan so samu ne bayan ka ɗaure tsakanin cibiyarka zuwa gwiwarka to ka sanya wani tufafin kuma da zai taɓa kan menene kafaɗarka shi ne kawai shine duk karatun gaba ɗaya a waɗannan abubuwan guda uku in ka fahimci waɗannan abubuwan guda uku to ka gama da karatu kun gane magana da kyau ko Allah ya shirye da mu malam yace wal mar'atu kulluha auratun ita mace gaba ɗayanta al'aura ce illa wajahaha wa kaffaiha sai dai banda fuskarta da tafukan hannaye to an ce tafukan hannaye ana nufin fa daga nan zuwa nan kenan idan nan ɗin mace ma ya bayyana ya zama menene shi ma al'aura an gane ku sannan an ce fuska ana nufin menene nan ko kenan ashe inda wuyanta zai bayyana ya zama menene al'aura don kar wata ta fahimci wannan karatun a murɗe ta je ta dinga sa zani iya ina kirji ba haka suke yi ba su ta yawa a tsakar gida ka botse ka botse ka botse ka botse kowa yana kallon su jama'a haka ne ko ba haka ba idan ka tambaye ta ita ce ai mun ji karatu a alwajiz malam albani ya karanta mana an ce fuskar mace ai ba al'aura ba ce har ta jawo hannu har nan a'a to ni fuska na ce ban ce har nan ba kun fahimci maganar da kyau ko annabi cewa yayi fuska ai kuma an san menene fuska ko to iya wannan fuskar ita ne aka ce ba al'aura ba amma abin da ya zo wuya nan zuwa kirji wannan duka al'aura ce ta haka ki sanya hijabin ki ya kama kan wuyan ki nan ya zama iya fuskar ki kawai ake kallo wannan shine karatu Allah shirye da mu shine yake cewa fi salati a cikin sallah bi qaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce almar'atu auratun gaba ɗaya mace al'aura ce kaji annabi muhammadu magana dunkulalliya mana ba wata kamun tasha ko inda inda almar'atu auratun mace al'aura ne kawai wa ƙaulihi da kuma faɗinsu da yake cewa la ya Allahu salata ha'idin Allah baya karɓar sallar matar da ta kai yin jinin al'ada illa bi khimarin har sai ta sa khimar ma'ana ta lullube duka jikinta jama'a kuna fahimtar maganar da kyau saboda haka in mace ta zo yin sallah inda kadai ya halatta wani ya gani a jikinta ko ya bayyana a jikinta shine fuskarta da tafukan hannayenta in kika kuskura wani guri ya bayyana bayan wannan wallahi sallar ki babu ita dan kin yi sallah al'aurar ki a bayyane da haka mata ku gyara kuma maza ku ji tsoron Allah ku je ku gyara musu don wani yanzu ka iya samu matarsa ta bi ta gallabe shi akan don Allah ka ɗin kurumin zundume miyar lufaya ya iya ba da kuɗin balli ya iya ba da rigar jirajirai ya iya siyo a tamfar zuwa barkatu amma ya ɗinka mata lufaya wadatacciya da za ta dinga fita anguwa tana ibada da ita ba zai iya ba saboda shedan ya riga ya yi masa katutu shedan ya ce masa ya dinga sayan duk wani abu na balle da za a kai gidan suna duk wata atamfa a saya duk wani kayan makulashe ya kawo duk wani girki a yi duk wani farfesu a fesa shi haka ne amma ya cire naira dubu hudu ya saya mata yadi mai kauri wadatacce a ɗinka mata zundumemiyar lufaya mai jan ƙasa ba zai iya ba a wannan kan ba zai iya ba wallahi wasu matan za ka samu cewa suna son su ɗabbaka irin waɗannan shari'ar amma mazajensu ne ba sa ba su haɗin kai wani ma idan aka yi wasa saboda ya zama lalata mogal idan matarsa su zama to zundumin yallufaya ta fito ta fi anguwa ya ce o to sannu ustaziya sai a je a cire aiko ma'ana shi zai kora ta ya ce ta cire ta sako ɗangalalliya ni da idona na ga mutumin da idan ya yi baki a gidansa matarsa ta sako lufaya ta lullube jikinta ta zo ta gaisa da baki wallahi sai kora ta wai katta mai da gidansa gidan ustazai da haka ta je ta sako gyale ko wani abu haka ta zo ta kirjinta a buɗe saboda abokansa su gani su ce kai mugu ashe ka haɗu eh yawwa to shi wannan shine fasi a gurinsa ce mugu ka haɗu Allah ya sauwaye Allah duk yahudanci ya zo ya shiga cikin lamuran mu fa Allah a hankali a hankali ɗabi'un yahudawa da halayen yahudawa wallahi tallahi malam ya riga da ya mana katutu jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko kuma fa a hakan Allah maɗaukakin sarki yana nuna mana isharori da yawa daga cikin masu bayyana tsarecin sunnan ba abin da suka iya tsinana wa kansu kuma ba wanda yake musu kallon alheri da albarka amma wallahi tallahi da ke shaidan ne yake tallata abun za a ga cewa sun ƙi su daina ba abin da haka ke jawo musu illa illa kai likitoci sun ce hatta a lafiyar jiki matar da take lullube jikinta ta fi lafiya sama da matar da take bayyana jikinta wallahi likitoci malam sun fitar da bincike akan wannan yasa Allah ya faɗa ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq sai ce awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in qadir yace da sannu zamu nuna musu ayoyin a sararin samaniya da a jikinsu kansu sai mun nuna musu aya har sai ya bayyana musu dokokin da muka shimfiɗa musu wallahi tallahi shine gaskiya shine alheri gare su yace dan Allah awalam ya kafi bi rabbika yanzu bai ishi ubangijinka ba annahu ala kulli shay'in qadir cewa yana da iko akan komai in ya tsara ayi kaza ya kamata a bi shi kar a tsaya inda inda cewa shi ya halitta shi ya sanya zai tsara halitta ya zai gudanar da ita amma har yau jama'a ‘ya'yan manya daga cikin masu mutunci malam ba su daina biki suna fitowa da tsaraici da al'aurarsu a gaban mutane ba manyan mutane masu mutunci malam in dai aka ce maka biki ya taso ko hidima ta taso haka za ka zo ka ga sun bayyana tsaraicinsu ƙarara mutanen da al'umma ya kai ta koyi da su amma haka ‘ya'yansu za ka ga sun bayyana tsaraici walima za a gayyace ka amma na rantse maka da Allah idan aka fito da amarya za ka ɗauka aljana ce daga fadar ifritun min aljinni ta fito figai figai figai figai haka za a fito da ita wai ita amarya an bayyana kaza an bayyana kaza an kwaya kaza an watsa kaza wannan wani irin ɗabi'a ce malam ya'yan manya su fito su dinga bayyana tsaraici yasa ga hinan talakawa suna ta muku raddi ai yi saboda me saboda idan talaka yi ba daidai ba sai a yi masa wa'azi amma idan manya suka yi ba daidai ba sai a me sai a ja baki a yi shiru yasa talakawa sun fara fahimtar abin kamar akwai sheganta ko na minar ja'iri na a ciki tare da cewa abin ba haka bane amma wallahi tallahi mu sani cewa ita gaskiya idan ta zo akan kowa gurza ta ake yi yasa ƙara rawi Allah jiran ƙara rawi yace ni in wa'azi ban faɗi gaskiya ba yace to gara in koma karatun ishiriniya yace wa'azi ba faɗar gaskiya yace wallahi sai in koma karatun ishiriniya kalilan ya uja bil muhasabi wa zila wala tafiya a abba ƙala rawi Allah jiran ƙala rawi ya ce wallahi sai ne ta ishiriniya ya ce kaga ba wanda zai mun magana ni ba ba wanda zan ma magana ya ce kawai bai tuka ne idan azumi ya zo a bangeron kunu magana ta kare Allah ya hada mu da kalin rawi a jannatul firdausi Allah malam abin akwai abin takaici da haushi malam Allah lalatar da ake wa Allah lalatar ta yi yawa yanzu ku duba kwalin iphone iphone aka dinga rabawa a bikin yar wannan a bikin a bikin yusuf dan gidan shugaban kasa kwali kwali an ce an rabar da kwali ya fi kwali dubu shida kuma kowanne kwali iphone din da ke cikinsa da kayan da ke cikinsa kusan naira dubu ɗari hudu da hamsin kowanne kwali guda ɗaya yasa Allah ya jikan wani malami nan da kuke ce masa wai jikan malam ne ko me yace wallahi talaka ka ba Allah yace dan wuta ba taka bace i wuta ba talaka bace yace tun yanzu wani gurin nan tun da yake bai taba ganin miliyan ɗaya ba in dai ka ji miliyan ɗaya to sai dai a filin inda ranka ko a filin duniyar al'ajabi amma zahiri ga ta a hannunsa wallahi bai taba gani yace to wuta me ya hada ka da wuta kai da baka taba rike naira miliyan ɗaya ba taka yace ka ba Allah kawai ka shiga aljanna ka rabu da waɗannan matsiyatan Allah Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya shirye da mu ya ɗora mu kan daidai da mu da su duka Allah ya shirye mu baki ɗaya amma dai akwai matsala wallahi jama'a yanzu kun ga sallah dai ba za ta karɓu ba sai mace ta rufe al'aurarta amma na rantse muku da Allah yanzu a cikin mata kaso ɗari wallahi tallahi kaso tamanin da biyar ba sa yin sallah al'aurarsu a rufe tana yin sujuda dun duniyarta ta bayyana ko kuma tun tana daga tsaye ma kana ganin kafafunta to ka gaya min ina sallah ta yi anan ina sallah ta yi anan wannan fa matsalar zurfa al'aura ne ba a dawo bangaren abin da ya shafi wankan jinin al'ada wankan jinin biki wankan janaba yadda ma ake alwalar da sauran abubuwa wanda ya kamata a ce duk wani musulmi da musulma sun iya su ba wannan a rufe al'aurar a nan duk an zube gaba ɗaya an faɗi kuma mu ma muna taimakawa duk abin da ya shafi na biyayyar Allah ba za mu ba da gudunmawa ya faru ba in ka ga muna hidima wa iyalanmu akan duniyar mu ce kawai da jiyar da su daɗi da faranta musu duk abin da ta nema sauri kake kai saboda karka bata mata rai kar kai mata ba daidai ba kar ka aikata abin da za ku samu saɓani amma duk abin da ya shafi addininta da yadda za ta inganta musuluncinta babu abin da ya dame ka ba abin da ya dame ka to wallahi mu ji tsoron Allah sai mun haɗu da mu da su mun gyara kai mata wa'azi kai mata nasiha ka ɗora ta akan layi kai ka ga wata matar saboda tsabar lalacewar wasu daga cikin mazaje wallahi ka ga wata matar ita ne take ƙoƙarin ɗora wani namijin akan hanya ai ka zama namijin kuda billahi la ilaha illa huwa a ce matar kawai za ta ma nasiha kai da aka ce kai ne sama da ita amma ka ga mata tana kwamfulen din mijinta baya so a sallar jam'i jama'a ka ga mata tana kwamfulen din mijinta baya sallar asuba in ta tada hi ya ko ya juya tana in ta sake tada hi ya juya tana tana kai kararsa gurin yan uwa da dangi cewa baya fita wannan irin namiji ne wannan mace tana ma kwamfilin akan kaɗin ko mata doguwar lufaya ta rufe jikinta ba za ka yi wannan ba to me za ka yi kenan da ita kawai kai buƙatar ka shine in dare yayi ka kusance ta gari ya waye ta tuka maka abinci ka ci ka wanka ka fita shikenan rayuwar ku kenan ba addini ba addila fala saddaqa wala salla walakin kadzaba wa tawalla Allah ya kiyaye Allah ya yi mana Allah ya dawo da mu kan hanya shi yasa yake cewa wal mar'atu an menene wal mar'atu kulluha awratun illa wajaha wa kaffaiha fi salati liqawlihi al mar'atu awratun wa liqawlihi la tuqbalu la yaqbalu Allah salata ha'idin illa bi khimari mun karanta wannan duka ko wannan shine sharadi na hudu daga cikin shurutu qabulis salah wato mutum ya rufe al'aurarsa mace ta rufe al'aurarta in har aka bayyana al'aura to sallah bata karɓu ba in ba da larura ba in ba da larura ba muna maimaitawa in ba da larura ba in larura ta faru to ad-daruratu tubihul mahdurat larura tana halatta abin da aka tsoratar aka a razanar a kansa abu na biyar istiqbalul qibla ana buƙatar mutum idan ya zo sallah ya fuskanci alqibla yasa hatta masallatai musamman a irin garuruwanmu na Gombe in zaka gina masallaci ka samu masana su nuna ma ina alƙibla take saboda wani lokaci ya ga alƙibla kamar haka hakan nan take ko ba haka bane jama'a in ka je wani lungu a cikin garin nan yanzu sai kaga kawai alƙibla ta juya ma a ce ai nan ne alƙibla kai ta mamaki to gaskiyar magana akwai buƙatar hatta gina masallatai da ake yi in za ka gina masallaci kana mana waci ne ko kana ceceniya ko kana ta wajen federal locus gaskiya sai ka tsaya kayi nazarin ina ne hakikanin alƙibla in ba haka ba wallahi za ka gina masallaci ba a kallon alkibla sai kuma gini ya yi nisa sai wani masanin alkibla ya zo ya ce maka ai ba nan ne alkiblar to kaga an samu matsala to haka kuma idan za ka yi sallar ka tabbatar ina ne alkibla domin rashin kallon alkibla a sallah idan ba da larura ba ko rashin sani ba abu ne wanda ke bayuwa zuwa ga karya ɗaya daga cikin sharuɗan sallah jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu malam yace istiqbalul qibla bi qawlihi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa yace fa walli wajhaka shatr al masjid al haram idan za ka yi sallah ka juyar da fuskar ka daura da ɗakin harami ɗakin ka'aba wa haythu ma kuntum duk inda kuma kuka kasance a duniya fa wallu wujuhakum shatarahu ku tambayi ta ina ne daura da ɗakin ka'aba in kun tambaya aka nuna muku to ku fuskanci nan idan za ku yi sallah shi yasa wanda suke haka da Ka'aba sai su kallo haka ko ina fata kun fahimta wanda suke haka da Ka'aba sai su kallo haka wanda suke gaba da Ka'aba sai su kalli ina yamma wanda suke gabar da Ka'aba kuma sai su kalli ina yamma da Ka'aba sai su kalli ina gaba dan haka yanzu akwai wanda kasashen su suna haka sun wuce Ka'abar to sunan za su kallo su yi sallah kun fahimci maganar da ke ku mu kuma da muke ta nan muna kallon nan yadda dai idan kaga ka'aban nan yadda ake kewaye ta ana sallah to haka duniya ta kewaye ta gaba daya na gefa a ai kana zaune a ka'abar kai kana kallon nan kana kallon wani yana kallon ka kuma shi kuma ko ba haka bane saboda min saboda zagaye ta kuka yi gaba daya wanda suke gefen nan suna kallon nan yana suna fesin din juna ko ba haka ba to haka ake a duniyar ma gaba daya kowa an kewaye ta ne na nan su kallo ta tana na nan su kallo ta tana na nan su kallo ta tana na can su kallo ta ta haka shine fa wa haythu ma kuntum duk inda kuke a duniya fa wallu wujuhakum shatarahu ku juyo ku kalli daura da ka'aba an gane maganar da kyau ku Allah ya shirye da mu wa liqawli nabi sallallahu alaihi wa sallama lil musii salatahu kuma saboda faɗin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ga wannan mutumin da ya zo ya yi sallah a gaban annabi sallar ba ta yi ba sai annabi ya ce masa idza qumta ila salati idan ka tashi za ka yi sallah fa asbigil wudu'a ka kyautata alwalarka tukunna ka tabbatar alwalarka ta zauna daram dakam thumma staqbilil qibla sannan kuma ka fuskanci ina alqibla kaga wannan ya nuna kai tsaye shari'a ta ce a fuskanci alƙibla wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi an gane sai malam ya ce wa ya juzu tarku istiqbalil qiblati tarku istiqbalin fi shiddatil khawfi to wa ya juzu yana halatta tarku istiqbali wato barin fuskantar alƙibla fi shiddatil khawfi idan ana halin menene tsoro misali ana yaki to anan ko ina ka kalla kamar yadda aya ta bayyana haka karara ko ina ka kalla kana sallah baka da laifi kai tsabara gyamma tsoro in ya kai tsoro ana yin sallar ma babu ruku'u babu sujuda kawai nuni za ka dinga yi da kayi kana Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu kuma kana harbi tana ina fata fahimta saboda rigadi ya rikice duniya ta hausa ne yaƙi ya barke Allah ya sauwaƙe Allah ya yi to an kai irin wannan halin ana iya yin sallah a haka kuma wallahi jama'a duka za mu zo akwai salatul khawfi akwai salatul istisqa akwai duk za mu zo mu bayani akan su saboda matsaloli ne wanda ana karanta su ana ganin abun ba zai faru ba wallahi tallahi zai iya faruwa idan Allah ya turo shi yanzu idan ka je irin su Palestine ka je irin su Iraki ka je irin su Syria ko da sauransu za ka samu suna ɗabbaka irin waɗannan maganganun saboda su abin da aka ce a idan ya faru za su iya yin sallah a haka su ya faru da su ko ba haka ba ne kuma mu ma kwatankwacin haka in bai faru da mu ba ya faru da 'yan uwanmu a wasu jihohi aiko? to Allah ya kiyaye faruwarsa da sauran jihohi amma mu san karatu kafin aiki da karatu yanzu mu iya abin kafin ranar da abin zai same mu Allah ya sauwaye saboda haka duk idan mun zo kan waɗannan salloli za mu tsaya mai bayani dalla-dalla cewa ga yadda musulunci ya ce a dinga yin su an gane magana da kyau ko? to shine yace idan ana cikin halin tsoro to ya halatta a kaucewa alƙibla din a kalli wani guri an gane magana da kyau ko wa fin nafilati fi safari ala rahilati haka idan mutum yana nafila a halin tafiya yana kan abin hawa to ya halatta ya fuskanci ko ina ne ma ba alƙibla ba domin annabi ya kasance jama'a a halin tafiya idan zai sallan nafila idan ya kalli alƙibla da raƙumarsa in ya kabbara to sai ya ci gaba da sallah duk inda raƙumar ta juya baya dawo da ita ta kalli ina ta kalla alƙibla amma idan sallar menene nafila kun gane magana da kyau ku ya halatta idan sallar nafila ce jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku saboda haka yace idan sallar nafila ce qala Allah ta'ala Allah yace fa in khiftum in kuna halin tsoro farijalan to ku ainihin wato yi sallar a kan ƙafafunku ko kuma a halin kuna cikin abin nan auru kubanin ko kuma kuna halin menene mahaya kuna kan abin hawa an gane ko qala ibn umar abdullahi dan umar yace ma'anar wannan magana mustaqbilil qibla wa ghaira mustaqbiliha kuna masu fuskantar alqibla ko ma ba ku fuskantar ta in dai kuna cikin halin tsoro ku yi haka qala nafi'un nafi'u maula abdullahi dan umar yace la arabuna umar dakara dalika illa ala nabi sallallahu alaihi wa sallama ban fahimci abdullahi dan umar yayi wannan magana a karan kansa ba face ya jiyo ta ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan haka yana ganin abdullahi dan umar ba fatawar kansa yayi ba fatawa ce daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa an ibn umar qala abdullahi dan umar ya sake cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance yusabbihu ala rahilatihi yana to yusabbihu anan ba yana tasbihi ba fa yana yin sallan nafila shine yusabbihu an gane magana da kyau ko ala rahilatihi akan raqumarsa kila a menene kibala kibala ayi wajhin tawajjaha ko kila ayi wajihin tawajjaha haka ne ko na kibala ne ko kibala ayi wajihin tawajjaha wato duk inda ainihin wato raƙumar ta fuskantar da shi yakan fuskanci haka ya ci gaba da menene da sallarsa ba tare da dole sai ya kalli ina ba alƙibla wa yutiru alaiha kuma manzon Allah yakan yi witir wato wutirinsa na sallah akan raƙumarsa ghaira annahu la yusalli alaiha almaktuba kawai abin da ba a samu ba shine annabi baya yin sallar farilla akan menene akan rakumarsa akan abin hawansa to a karkashin wannan ga wata matsala zan kawo ta amma ba za mu tattauna ta bahe sati mai zuwa menene hukuncin sallah akan abin hawa hatta ta farilla ita kanta mutum ne ya hau mota sun kama hanyar kano lokacin sallah ya yi sai ce direba ya tsaya a yi sallah sai direba ya ce ba zai tsaya ba direba ka tsaya ya ce ba zan tsaya ba ka yi wa Allah ka yi wa girman Allah ka tsaya mai sallah ya ce ba zan tsaya ba shin za ka iya yin sallar ka ta farilla a cikin motar ka ko ba za ka iya ba na za ka iya yi ko na an ji ba za ka iya yi da ima'i nuni alamun nuni ta kuda sila da ya jawabi ko ai ba zan yi wani jawabi ba na ce muku dama ya sati mai zuwa eh sallah akan abin hawa ya halatta ko bai halatta ba dan yanzu mun ji annabi yana yin ta nafila ne to shin tafarilla idan bukata ta kama ya halatta sannan in ya halatta abin hawan wanne raƙumi da doki da sauransu wanda ake hawa ko kuma a'a hadda mota da jirgin ƙasa da ma jirgin sama da mashin da keke ko su ba abin hawa ba ne abin hawa ne ai ko ba haka ba ai fama da arziki ya fi fama da tsiyaye ko yawwa da yar kurkurka kana murɗawa kur kana kabbara ya halatta ta aku jawabi insha Allah Allah shirye da mu to bari mu karasa fa'idatun din nan ko sai mu je kan gaba sai mu tsaya fa'idatun malam yace ga wata fa'ida man taharral qiblata wanda ya nemi qibla yana so ya salla yana neman ina ne alqibla fa salla ila jihati allati zannaha sai yayi salla a gurin da yake kyautata zaton nan ne menene alqibla an gane thumma ta bayyana lahu khatu'uhu daga baya sai ya bayyana a he kuskure ne bai yi sallah a ina ba a alƙibla fala i'adata alaihi ba zai sake sallah ba kai ne kayi tafiya ko kana jeji ka samu wanda zai nuna ma alƙibla ba ka samu ba kanka ya juye ka rasa ya za ka yi sai kake ganin kai dai a iya yadda kankan nan ya juye kana ganin ne ka'aba kawai sai ka yi Allahu akbar kai kabbara sai bayan da ka idar da sallah kana doka sallama sai wani zo wucewa ya ce akar makalla mai kai kace sallah wace a zahar kuma ka kalla ne kace to ina dauka nan ne sallah ai nan ne alqibla ya kace to nagode Allah ya saka kawai ka ci gaba da tasbihin ka subhanallah ka ko kula shi karkai an ga kawai kamar godiya Allah ya biya bukata Allah ya saka ma nagode ka nuna min ina alqibla sallar gaba in ta zo na kalla amma wannan kan ba za ka mai ba ba za ka sake ta ba saboda ai ba ganganci kai ba kayi ne bisa yaƙinin nan ne alƙibla ko ba haka ba ne to kuma wala ya zilu shakku lil yaƙini shakka ba ta gusar da yaƙini duk abin da ka yi shi bisa yaƙinin haka yake to ko ya bayyana ba haka ba ne a ibada ba za ka mai ba sake shi ba Allah ya karba don ba ganganci kai ba abin da ba a karba shi ne ganganci da kuma rashin tambaya misali ka ga wanda ya kamata ka tambaya sai kake ka tambaye su kawai sai kai sallar ka sai kuma daga baya sai suka ce ma ai inda kai sallar ba nan bane dole ka sake dan dama ai kana ganin su baka mai ba baka tambaye su ba na'am eh eh in kana tsakiyar sallah ne wani ya zo ya nuna ma sai ka juya ka kalli gurin dalilin mu akan haka shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ce masa ya juya ya kalli al'abun nan ka'aba da yana kallon baitul maqdis da asuba wasu mutane suna sallah a masallacin quba sai wani ya zo wucewa sai ya ce ai jiya an sauke wa manzon Allah alqur'ani an umarce shi da ya dinga kallon ina ka'aba kawai nan da nan sai limamin ya juya sai su ma mu suka juya sai aka ci gaba da sallah saboda haka in wani yazo ya tunatar da kai kafin ka idar ko da a tahiyar karfe ne kana daga zaunan sai ka juya ka kalli inda ya nuna ma kun gane maganar da ke ko amma baka ga baka iya ganewa ba kuma baka ga wanda zai nuna ma ba har ka idar da sallah daga baya akai ma bayani sai kai godiya amma sallar gaba ne zaka yi ta a wannan alƙiblar wannan kan ta riga ta wuce Allah ya karba insha Allah an gane ko to shine yake cewa a babu an ibn umar an amir bin rabi'a kala daga amir dan rabi'a ya ce kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin muslima mun kasance muna tafiya tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani dare wanda yake mai duhu falam yadri aina alqibla sai annabi ya kasa gane ina ne alqibla fa salla kullu rajulin minhu ala hiyalihi kowa sai ya ce kai wannan ya ce nan ne alƙibla wannan ya ce kowa sai ya kama inda ya ce ya fahimci nan ne menene alƙibla sai ya sallarsa falamma asbahana dakarna zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da gari ya waye sai muka ce wa manzon Allah fa ga abin da ya faru fa nazalat sai wannan aya ta sauka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullahi ai duk inda kuka kalla a nan fuskar Allah take an gane magana da kyau ko za mu tashi sharaɗi na shida na ƙarshe shine niyya malam zai kirgo mana wasu abubuwa guda goma wanda mutane suke aikatawa na bid'a dangane da niyyar ibada Allah madaukakin sarki ya datar da mu abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ba mu ladansa wanda muka yi tuntuɓin harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hada kuma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh